بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna 25 ga watan al-muharram wanda yake daren litinin kenan daren 26 ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 da 47 wanda yake daidai da 20 20 ga watan bakwai. shekara ta 2025 miladiya muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a nan masjidul imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke yin unguwar federal locust a nan cikin garin bauchi kamar yadda muka saba haɗuwa domin karatu a cikin littafin sharhu masailil jahiliya na babban malami littafin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wadda babban malami fadilatu Sheikh Saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan ya mashari Allah ya saka mishi alkhairi a wanda zamu tashi insha Allah ta'ala kan darasi na 33 muna yi ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya nuna mana wannan lokaci domin ci gaba da wannan karatu kamar yadda in ban manta ba tun da muka tafi hutun babban sallah Allah bai kaddari dawowar mu ba sai yau wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala tsawon lokacin da muka dauka Allah ya sa alkhairi ne a gare mu Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka cikin rayuwar mu a kai tsaye za mu ci gaba da karatu akan inda muka tsaya insha Allah darasin mu na ƙarshe mun shiga cikin bayani akan matsaloli guda biyu da malam ya kawo matsala ta goma sha ɗaya da kuma matsala ta goma sha biyu wannan matsalan shi ne alistidlalu bil qiyasil fasid wa inkarul qiyasis sahih daga cikin miyagun ɗabi'un jahiliya waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba musu akai shine alistidlalu bil qiyasil fasid kafa hujja da ƙiyasi wanda yake batacce wa inkaru alkiyasi sahih da kuma inkarin kiyasi wanda yake ingantacce ma'ana shine idan an karanta musu gaskiya an karanta musu dokar Allah an karanta musu abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar to sai su yi amfani da hankali sai su yi kiyasi wadda wannan kiyasin yake batacce su kore kiyasi wadda yake ingantacce to wannan shine abinda muka fara da shi muka fara akan shi wadda muka ji malam ya kawo mana ayoyi da yadda ya nuna su yadda kafirai suka yi kiyasi wadda kiyasin yake batacce tun daga kan iblis la'anatullahi alai lokacin da Allah ta'ala ya umarce shi da yi ma annabi adam sujjada sai yayi kiyasi wanda yake kiyasun fasid sai ya ce ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin sai ya auna da hankalinsa sai ce to tunda shi a lashe lissafin hankalin shi ya ba shi cewa wuta ta fi laka saboda haka bai kamata a ce wadda aka yi shi da wuta ya yi sujjada ma wadda aka yi shi da laka ba kaga wannan kiyasi ne ɓatacce to abin da ya kasa idiraki kwakwalwarsa ta kasa haskawa masa shine ba wadda aka ce ya masu sujjadin ya kamata ya kalla ba wanda ya sa shi sujjadin ya kamata ya kalla wanda ya sa shi sujjadin shi ya kamata ya kalla domin a matsayinka na babba wanda yake sama da kai yana iya sa kai hidima ma na ƙasa da kai don ka tashi ba na ƙasa da kai din zaka duba ba sai ka duba wa ya sa kai hidimar muna fahimta ku yaro na iya cewa yana jin yunwa ka ce mamansa kawo masa abinci kai yanzu ka ba shi ka bata umarni amma shi yaron fa ya sai bata umarni to in ta duba cewa to ya dai a ce ta kawo ma yaro abinci to ba za ta yi ba yanzu sabawa mawatai ma shi yaron kuma wanda ya sata kaga ta saba ne ma wanda ya sata to kaga iblis yayi kiyasi wanda yake batacce sannan muka ji bayani akan su kuma kafirai idan an musu wa'azi sai su yi kiyasi kiyasin nan kuma shine sai su ce wai in antum illa basharun mithluna sai su ce wa manzannin ai ku ba komai bane face mutane ne ko irin mu ya za a yi kuma kana mutum ina mutum kuma ka ce Allah ya aiko ka zuwa gare ni sai su ce ai ku mutane ne irin mu to shine malam sai ya ce ai abinda suka kasa fahimta shine shine wato adamu fahimil jami'i wal farik sun kasa fahimtar a shari'a akwai aljami akwai alfarik aljami shine inda muka haɗu da kai alfarik kuma shine inda muka rabu eh bambancin da ke tsakaninmu yanzu aljami shine idan ka tara mu dukanmu 'yan Najeriya mutane ne mu amma alfarik shine akwai gwamnoni akwai shugaban ƙasa akwai ministoci wadda su a matsayinsu na waɗanda suke da fawon da ba mu da shi suna iya zantar da abubuwa da yawa wadda mu ba za mu iya ba kaga an samu me an samu alfarik kenan amma in an zo mu mutane ne eh indigens ne mu dukan mu na Najeriya an samu aljami mun haɗu anan amma mun rabu a can to yanzu kenan kaga su kafiran abin da ya kamata su lura shine yanzu su suna magana ne akan aljami me ya hada su da manzanin cewa eh mu mutane ne irin ku ku mutane ne irin mu amma akwai farik tsakanin su da su shine su waɗannan Allah ya aiko su kuma Allah bai aiko su ba da haka an samu bambanci shi yasa su din ma da kansu suke ce masu in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi eh gaskiya ne mu mutane ne irinku wannan mun yadda da aljami amma akwai alfarik shi ma shine Allah yana yin baiwa ma wanda ya ga dama cikin bayinsa shi yasa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid Allah yake cewa ka ce da su ni mutum ne irinku kaga wannan jami'i kenan mun haɗu a siffa ta ɗan adamtaka ko yan adam ne ni ma dan adam ne amma akwai alfarik tsakanina da ku shine yuha ilayya ni ana yi min wahayi ku kuma fa baya muku wahayi kaga wannan ya bambanta tsakanin mu da kuke ne ya bambanta tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma sauran mutane amma dai a dan adamtaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ne dan adam ne amma akwai bambanci tsakaninsa da sauran yan adam duka to shine sai malam yake cewa balil qiyasu sahih yaqtadi an yakuna ar-rasulu ila al-bashari basharan mithlahu su kafirai fasikai da suke cewa wai bai kamata a ce mutum a turo masa dan sako mutum irinsa ba sai dai a turo mala'ika ko kuma a turo wani wata halitta ta daban yace walau sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwali ce walau sha Allah la anzala mala'ika inda Allah ya ga dama inda gaske yana so ya aiko dan sako to da mala'ika zai turo to shine sai malam ya ce to ai in za a yi lissafi da lafiyayyen hankali to in za a turo dan sako zuwa ga mutane mutum irin su ya kamata a turo musu domin shine ɗabi'arsa take irin ɗabi'arsu yanzu idan aka turo mala'ika ya zama ɗan saƙo zuwa ga mutane ɗabi'ar mala'ika ita sha bamban da tamu halittar ma ba iri ɗaya bace ɗabi'ar ma ba iri ɗaya bace in ya bayyana maka asalin yadda yake a zahiri mutuwa za ka yi to kuma an turo manzo kuma ya dinga kashe al'umman to kuma kuma kaga ai abin bai bai to su waye za su yi addini da aka turo shi da shi din duk wanda ya ganshi sai ya mutu su waye za su yi addini da aka ganshi da shi da aka turo shi da shi din kaga ai babu hikima a ciki sannan akwai wasu al'amura wadda mu yan adam sun shafe mu amma ba su shafi mala'iku ba yanzu mu yan adam muna ci muna sha Allah ya halicce mu da sha'awa mala'iku ba sa wannan muna bacci mala'iku ba sa bacci muna jin yau duk mala'iku ba sa wannan saboda haka shi yanzu in ya tsunduma ibada to bacci baya tsaye da shi yunwa ba ta tsaye da shi kishirwa ba yi tsaye da shi sha'awa ba za ta tsaye da shi ba ba yi gajiya kuma kaga mu kuma wannan duka sifofin duka muna da su to yanzu aka turo mala'ika aka ce shine manzon mu kuma shine liman to ya za a yi kenan kayo ko ai addinin da aka turo mala'ikan da shi ba zai kankama da kyau ba shi yasa Allah da kansa ma yake cewa qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula Allah ya ce inda mala'iku ne a bayan ƙasa suke tafiya da sai mu turo musu mala'ika daga sama ya zama manzo zuwa gare su bi ma'ana shine inda mala'iku ne a duniya to da manzon su sai zama mala'ika amma tunda ku mutane ne to manzon ku mutum ne da haka malam yace kiyasi lafiyayyen kiyasi shine wato in za a turo sako manzo zuwa ga ɗan adam a turo musu ɗan adam irin su min ajili an yubayyana lahum dan yayi musu bayani filla filla Allah ta'ala Allah yana cewa qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula inda a ce a bayan ƙasa akwai mala'iku suna tafiya cikin nutsuwa to da mun turo musu mala'ika daga sama ya zama dan sako far rasulu yakunu min jinsil mursalu ilaihim min jinsil mursali ilaihim malam yace a manzo yakan zama daga jinsin waɗanda aka tura musu manzan yakan zama daga jinsin waɗanda aka tura musu ɗan sakon min ajili tablighir risala saboda ya isar da sakon wal hikmatu taqtadi taqtadi an yakuna rasulul bashari min al bashar malam yace kuma hikima lafiyayya za ta hukunta manzan mutane ya zama daga cikin mutane za a ciro shi walau kana alladhina ya'ishuna ala wajhi al-ardi malaika la ursila ilaihim min jinsihim malaka inda a ce waɗanda suke rayuwa a bayan ƙasa mala'iku ne da an turo musu mala'ika irinsu ya zama shine ɗan sako zuwa gare su ai ba ma a turo ma mutane mutum ba Allah ma cewa yake yi وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له duk manzon da zamu aiku in mun tashi to mukan tura musu manzan ne daga cikinsu sannan mai magana da irin harshen da al'umma suke magana wato hikimar da ya kamata mu gane anan shine zaka ji Allah yana cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا ولوطا إذ قال لقومه دك وأن الله سيتم من تودا سزوا غمتانس wani lokacin ma akan samu a zamani ɗaya annabi biyu ko uku kowa a tura su zuwa ga mutanensu kamar yadda ya faru da annabi ibrahim da annabi lutu suna zamani ɗaya me dalili shine abin da ya kamata mu ɗauka to shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka tashi turo shi aka turo shi zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya su sauran manzannin da aka turo su da yake kowane manzo zuwa ga mutanensa zalla ake turo shi to sai a tada shi a cikin mutanensa yana magana da irin yaren mutanen shi shine illa bi lisanin qaumihi li yubayyana lahu amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake zuwa ga mutanen duniya aka turo shi to sai aka zabi wani yare ne yafi falala yafi daraja a duniya sai aka fidda shi daga cikin yan wannan yaren sallallahu alaihi wa sallama Allah sai ya zabi wani gari ne yafi falala a wajensa sai fito da shi daga wannan garin sallallahu alaihi wa sallama to kaga shi yasa da aka turo shi zuwa ga duniya sai aka ce to yanzu tunda yaren nashi da aka turo shi yafi kowanne falala yana tsakiya kenan garin da aka turo shi tsakiyar duniya kenan litunzira ummul qura wa man haulaha yanzu ta kowane bangare min kulli fajjin amik ana so kowane bangare na mutane wasu su je su koyo wannan addinin su koyo wannan yaren sai kuma su dawo su karantar da mutanensu kaga har yanzu dai illa bi lisani qaumihi yana nan yanzu in ka dauki addinin musuluncin wani yanzu ya iya larabci amma ba haushe ne shi baya jin wani yare sai larabci sai hausa wani ya yi larabci amma ba yarbe ne shi iya yarensa shi limamin juma ne yaren duniya guda biyu ko yake ji larabci sai yarbanci yanzu idan ni aka ɗauke ni aka kai ni tsakiyar yarbawa aka ce musa karatun masailul jahiliya ba za ta ba da fa'ida ba saboda duk wanda za su zauna ba za su fahimce ni ba duk ban iya yarensu ba su ma ba su iya nawa ba inda za mu ɗauko ba yarbe ko in yamuri mu kawo shi nan mu ce zo yi karatun nan duk kwarewansa duk iyawansa karatun ba zai bada fa'ida ba saboda babu mamaki mu ba mu jin yaren shi shi ma kuma bayi jin namu mu ba mu jin nasa shi bayi jin namu kawo ko za a samu matsala to wannan ita ce sunnar Allah duk wadda Allah ya tashi aiko shi cikin manzanni sai ya turo shi zuwa ga mutanensa duk wadda Allah ya bashi ilimi cikin masu karantarwa Allah sai ya hore shi cewa ya koma zuwa ga mutanensa ya je koyar da su shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din sai yace wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun in aka ce a fito yaki hayya alal jihad to ba kowa ne yake fita ba a'a rabuwa ake wasu je su yi karatu dan su da su yi ma mutanen su wazi kaga yace wal yunziru qaumahum su zo su yi ma mutanensu wa'azi su karantar da mutanensu wannan kuma ɗabi'a ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara halittar 'yan adam a kai saboda haka kaga kenan lafiyayyen hankali ba zai kama wai ka ce wai a kana so in za a turo manzo wai dole a aiko mala'ika in an aiko mutum irin ka ya zama ba manzo ba kaga ko hankali ba zai kama wannan ba dan an turo maka mala'ika ba za ka fahimci sakon shi ba ba zai fahimci naka ba eh yanzu za a zo a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce da shi ya rasulullah shin idan ɗayan mu yayi mafarki akwai wanka a kansa to haka turo maka mala'ika shi bai ma san me mafarkin ma ba ya yi bacci yake mafarki ba to shi baccin ma baya yi to dan ya zaka samu fatawa kaga fatawar ba za ta samu bayi fatawar ba za ta samu ba wani zai zai ce ya rasulallah na afka wa matata ana azumi to shi bayu da matar ma gaba daya ba shi da matar shi a bayi ma ci ba shi da shi a wajensa kullum ma azumi ne so shi bai ma san ma me bambancin yau ana azumi da jiya ba azumi bai san me bambanci ba saboda haka ɗabi'a ba za ta bari ka fahimci sako daga gare shi ba ɗabi'a ba za ta bari ka fahimci sako da gare shi ba ƙaddara ma cewa duka yana da wannan siffan ɗauki aljannu ai suna ci suna sha suna bacci suna sha'awa duk wani abubuwan da muke yi suna yi amma yanzu idan wani aljani aka ce a turo shi zuwa gare mu ya zo ya yi mana wa'azi ya za mu fahimci wa'azin an je wa'azin ƙasa sai ka ji an ce mai wa'azi na gaba shine shek aljani wani ne wa'azin zai yi ba zai yi ba saboda me saboda jinsiyarsa daban jinsiyar mu daban daka yanzu idan malami ne shi cikin aljanu ya tara yan uwansa aljanu zai musu wa'azi su caji su kabara kamar yadda mu ma cikin mutane za a tara mu mutum dan uwanmu yayi mana wa'azi a yi caji a yi kabbara a ji daɗi a yi dariya a tashi a fahimci sakon da ake so a isar amma in aka sa maka wanda kana tsoron shi ba ka san ma ku haɗa ido da shi yaya wa'azi zai kankama ya za ka fahimci sakonsa Allah ya samu dace malam sai ya ce wa min ajaibin tikasi haula kai yana ma fa daga cikin alaman tawayan hankalin su waɗancan masu cewa wai sai a turo mala'ika shine annahum yastab'iduna risalata fil bashar suna ganin bai dace in an tashi turo manzo a turo ɗan adam ba saboda suna ganin kaskantacce ne shi irinsu bai kamata a turo in za a turo ya kamata a turo wadda ya fi su bai kamata a turo mutum irinsu ba amma wala yastab'iduna an takuna al'ubudiyyatu lil hajar sai dai abin mamaki shine sun kyamaci a aiko musu dan adam a matsayin manzo amma kuma basu kyamaci bautan dutse ba kaga ko duk wanda yake ganin bai cancanta a turo mutum a matsayin manzo ba saboda yana ganin kashin darajarsa ai bai kamata bai cancanta kuma hankalinsa ya ɗauki cewa za a bauta ma dutse ba bai kamata ba domin da manzo da abin bauta wane ne a sama in akwai wadda ya kamata a kore masa siffofi na na ƙasa wa ya fi cancanta a fara kore mishi wannan siffofin abin bauta to yaushe za ka ji ranka cewa wai bai kamata a turo ɗan adam a matsayin manzo ba amma hankalinka kuma ya yarda cewa dutse abin bauta ne wannan abin ya yi bai yi ba bai yi ba su kuma kafiran a cikinsu masu inkarin bai kamata a turo mutum a matsayin manzo ba su ne suka ɗauki wasu daga cikin mutane suka jingina ma Allah suka ce 'ya'yan Allah ne zai ce yayin Allah ne to in Allah bai kamata ya turo mutum a matsayin manzo ba ai bai kamata kuma a ce mutum kuma dan Allah ba ai bai dace ba suka ce wa qalat al-yahud uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah nasara suka ce al-masih dan Allah ne yahudawa suka ce a a uzair ne dan Allah kuma dukan su mutane ne Allah kuma ya ce da su law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha' inda Allah yana so ya rikida da shi zai zabar makansa dan da yake so ba ko za ku zabar masa ba subhana sarki ya tabbata ga Allah saboda haka inda Allah yana son da a ce wani dan Allah ne to ba da ba bukatar a ce ku ku zabar ma Allah da muna ganewa ku da Allah shi zai zabar makansa ya ce wani wani dana ne amma ba kai zaka zabar masa ba saboda haka su hankalinsu wai ya kasa daukan a ce an turo dan adam a matsayin manzo amma kuma hankalinsu ya dauki dutse ya zama abin bauta kaga wannan kwakwalwar aya akwai intikasi a cikinta kwakwalwar upside down take inda yake saman nan take masa kallon ƙasa fala yastab'iduna an takuna rububiyyatu wal ilahiyyatu lil ahjari wal ashjar su a wajensu ba su ganin cewa wai abin kyama ne a ce bauta a jingina bauta zuwa ga duwatsu da bishiyoyi wa ma hadha yastab'iduna wa yastankiruna an takuna risalatu fil bashar amma duk da haka su a wajen suna ganin cewa wai bai cancanta ba kuma bai kamata ba a ce wai dan adam ne za a aiko shi a matsayin manzo wa hadha al-qiyas al-batil alayhi sa'iru a'immatil kufra min qaumi nuhin wa ghairihim malam yake cewa wannan kiyasin bataccen kiyasin shine abinda sauran al'ummomin kafirai jagororin kafirai tun da kan mutanen annabi nuhu hujjan suke nan shine an turo musu manzo yunkiruna risalatar rusuli ilaihim li'annahum bashar suna ganin wai bai kamata a turo musu manzanni ba ba dan komai ba iya laifin da manzannin suka yi musu kawai dan su mutane ne irinsu fa qaumu nuhin qalu mutanen annabi nuhu cewa suka yi wai ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum suka ce wannan ba kowa bane face mutum ne irin ku so yake yi ya samu falala akan ku ya mamaye jagoranci walau sha Allahu la anzala mala'ikatan ai inda Allah ya so ya turo dan sako da mala'ika zai sauka da mala'iku zai turo ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwali mu ba mu taba jin labarin irin wannan sakon akan iyayenmu da suka gabata ba in huwa illa rajulun bihi jinnatu suka ce kai bari ma fa mu fada muku gaskiya shi wannan mutumin da yace shi manzo ne dama an jima da cewa yana da cutar hauka to ba mu tabbatar ba sai yanzu eh suka ce fatarabbasu bihi hatta hin daga ku dan bashi lokaci kawai za ku gani haukan za ta bayyana mahaukaci ne iya laifin shi shi ne wai shi mutum ne shi ne iya laifin shi ayi haka suka yi ta faɗi samudawa ma abinda suka ce kenan kazzabat samudu bin nuzul faƙalu a basharan minna wahidan nattabi'uhu inna idan lafi dalalin wasu Allah ya ce samudawa sun ƙaryata wa'azin da manzanni suka yi musu manzan Allah annabi salihu alaihi salatu wasalam ya musu me hujjansu sai suka ce a basharan minna wahidan suka ce yanzu wani mutum ɗaya a cikin mu na tabi'ahu kawai za mu bi mutum ɗaya mu bi shi suka ce kai inna idan lafi dalalin wasu'ur in muka yadda mu hankalin mu ya kama wai an turo wani mutum ɗaya cikin mu to gaskiya muna cikin bata da halaka mun lalace a unzila dhikru alaihi min bainina yanzu a zo a zaɓe shi a cikinmu kawai a turo masa da sabo balwa kazzabun ashir makaryaci ne shi mutumin banza Allah ya ce amma kar su damu sa ya'lamuna gadan manil kazzabul ashir Allah ya kai mu gobe kiyama Allah ya ce za ku gane wane ne makaryaci bayani ya zai fito fili saboda haka iya dalilin suke nan cewa kai mutum ne irin mu da haka sai su yi wannan kiyasin cewa in dai Allah zai turo sako to da mala'ika ya kamata ya turo kazalika ghairuhum malan yace haka makamantansu fa quraishun qalu fi haqqi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama quraishawa suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ulqiya dhikru alaihi min bainina yace yanzu kawai Allah kawai sai ya zo ya zabo wani a cikin mu wani talaka kawai sai a bashi manzanci fa hadhihi qa'idatun muqaridatun 'inda al-kuffar wahiyar ƙiyasul fasid malam ya ce wannan ƙa'ida ce wadda kafirai kai ka ce kamar jifa suke yi ma junansu da ita wannan al'ummar in sun tashi halaka sai su wurga ma waɗancan wannan in sun tashi a wajensu kuma hujja ce mai ƙarfi malam ya ce wannan kuma ƙiyasi ne ɓataccen ƙiyasi ai kaga su kafiran makka da suka tashi da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama inda gaske ne to a turo mala'ika lau ma ta'atina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin inda gaske ne ka tawo da mala'iku su zo su tabbatar Allah ya ce ai ka'idar Allah shine ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq a wata qira'an yace ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqq mala'iku ba sa saukowa daga sama sai da gaskiya in ko suka sauko to su da ma sun zo halakarwa ne wa ma kanu idan munzalin ba kautawa ba jira babu jira saboda haka mutum ne irin ku za a turo muku a ce ku bi shi ya lallashe ku ya bi duk hanyar da zai bi ya lallashe ku idan ba ku ji ba to sai a turo mala'ika kuma wanda yake sama da ku sai ya halakar da ku yanzu irin wa'azin da annabi nuhu yayi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama shekara 950 yana wa'azi 950 yana wa'azi ya yi duk wani amfani duk wani zarfin zaman da zarfin makan da zai amfani da shi don wa'azi ya yi ya yi da safi ya yi da rana ya yi da daddare ya yi musa ɗaiɗaiku ya yi a taron jama'a ya yi a wajajen taro ya yi a wajaje kaza kai annabi nuhu alaihi salam hatta kai ga mutanensa in ya je musu wa'azi sukan masa duka su dake shi ya kwana akan bola ya suma bai ma sani ba ƙarshe in yi wasa sanyin asuba ne za ta farfado da shi ya farka ai to yanzu wayannan mutanen tun a karan farko inda mala'ika aka turo musu da su fara wannan ai da ba zai mayu ba to ƙarshe iya hujjan da suke kafawa kenan tunda mun gayi mutanen annabi Musa da suka matsa gaba su basu ma ce a kawo mala'ika ba sai suka ce Allah ya zo da kanshi eh suka ce mu gaya mu Allah Allah ya taho da kanshi faqalu arina allaha jaharatan daga ce ka nuna mana Allah mu ganshi kiri da muzu shine Allah ya ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana wallanda basu yadda da haduwa da mu ba suka ce in ba ga tsoro ba mala'iku su sauko su zo su mana wa'azin kai in ma mala'ikun ba zai yiwu ba ubangijin ya zo da kanshi Allah ya zo da kanshi ƙarshe ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ga cewa hujjal cewa shi ɗan adam ne ba za ta ba su kariya ba sai suka ce talaka ne shi inda gaske ne in ma za a turo mutum to a nemo wani babban mutum amma ba maraya ba وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم inda gaske ne to a samu wani babban mutum ko cikin maka ko ta'if a aiko shi Allah ya ce a hum yaqsimuna rahmat rabbik su ke raba ramin ubangijinka ai Allah ne Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda ya kamata ya ajiye manzancin sa da haka kai ya ba mawa so su alisabin su shine in dai kafi ni kuɗi to bai kamata maka wazi ba su haka lissafinsu yake kaga wannan shi ma kiyasi ne wanda yake fasid cewa in dai ka fi ni matsayi ka fi ni kuɗi to bai kamata in yi maka wa'azi ba bai kamata in maka wa'azi ba kaga duk wanda yake babba ne shi to bari a mai wa'azi ba sai dai a zuba masa ido ya yi abin da ya ga dama do abin da ya daidai ne saboda ya fi kowa matsayi a ƙasa kaga da kamar yanzu mu yadda muke a najeriya duk abin da shugaban kasa ya yi ya danna mata stamp to ba wanda ya sai ce dan me saboda yana sama da kowa in an bi ka'idar su ta cewa duk wanda kake sama da shi ba zai maka wa'azi ba wanda yake sama da kai shikenan to dai kai shiru akai saboda haka duk masu wa'azi sai dai a yi sukuwa akan talakawa amma banda masu kuɗi banda masu kuɗi banda manya-manyan ƙasa kago hakan ba zai yi ba idin dama in kana neman mabarnata a duniya tun farkon duniya mabarnata na gaskiya da gaskiya to manya manya yasa Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun duk manzon da muka tura Allah ya ce waɗanda suke fara ƙaryata shi su ne majiya daɗin garin manyan mutanen garin suke fara ƙaryata shi mafiya yawa duk manzon da aka tura aka aika to talakawa suke fara amsa kira talakawa suke fara amsa kira kuma ko yanzu idan mun dauka bisa lissafi yanzu malamai masu wa'azi tsakanin masu kuɗi shugabanni da talakawa suwa suka fi kusa da masu wa'azi talakawa inda za a yi shela cewa za a yi wa'azi za a yi babban taro to za ka samu talakawa ne ya zo su cika masallaci duk wani wanda yake kansila ne shi ko dan majalisa ne shi ko ciyaman ne shi ko gwamna ne shi ko to su wannan dama su sun yafe zuwa wazi su sun yafe zuwa wazi eh mafiya yawa in ka gansu a wajen wazi shi ma wata siyasa suka zo yi ina zuwa dauki hoto a ce to yau ga gwamna wani ya zo wajen wazin kasa hatta kai ga an wayi gari idan gwamna ya zo wa'azin kasa to sai an sa wani malami ya kan mimbari ya masa godiya saboda ya zo wa'azi bayan kuma in ya zo wa'azin dama ya taimaki kanshi ne ya yi ma kanshi ne mama kowa yi ba eh mama kowa yi ba sallan juma'a ma idan zai zo to kafin ya zo sai an ba da long notice sati daya cewa sati mai zuwa gwamna zai sallah a nan masallaci saboda haka za a share masa sahun gaba limaman da suke zama a bayan liman sallar liman ta rikice a jawo su yanzu da a tura su gefe saboda gwamna zai tsaya kuma wannan gwamnan ba karatun addini ya ban sallar liman ta rikice in ya jawo shi bishi zai sufta tare kaga ko an jawo sallar liman ta rikice ya jawo shi ya biyo sun mutu tare kan dai dauka cewa ana cikin sallah ya tuno da wani abu ne na so su tattauna kai Allah ka shirya mu eh wato shi bangaren rayuwa kowane bangare da nasu matsalolin in ka ɗauki bangarorin talakawan da nasu bangarorin masu arzikin su ma da nasu shugabannin su ma da nasu duka Allah ka ba mu ikon gyarawa to kaga su wannan kiyasin da waɗannan kafiran suka yi ai kiyasi ne bataccen kiyasi daka duk abin da suke faɗi kenan su ƙarshe mutanen makka suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa aw yakun aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisafan suka ce in kana so mu gane kai manzon Allah ne da gaske to kamar yadda kace in ba mu bi ba sama za ta iya rikitowa to ta rikito mu gani suka ce kai auta tiya billahi wal malaikati qabila zabi na gaba shine ka gaya ma Allah ya tauda malaiku su sahu sahu su sauko su zo su gaya mana cewa kai mutanen Makka na aiko muku Muhammadu Allah ya faɗi ga malaiku a bayan sa sai su koma to yanzu mu gane cewa shi ya aiko ka yanzu ko gwamna ne ya turo sako ya ce a cikin federal locus ɗin nan ya sa kafiyu daga karfe goman dare zuwa wayewan gari kar kowa ya fito sai kuka ce a je a gaya ma gwamnan ya taho da kansa da shi da land army da air force da wane ne na jihar bauchi su taho da kansu kafin su su gaya muku yanzu idan sun zo gaya muku za su yi ko kuma dirka ke ko za su zo ai dirka ke ko za su zo yi ai to dirka ke ko za su zo yi to shine Allah yake gaya mala'iku ma in Allah ya turo su to suna zuwa azaba ne su su suna zuwa azaba din ka'idar Allah yake ce in dai ba annabi bane kai aka turo mala'ika ya kawo maka wahayi to ran da kai ido biyu da mala'ika to ka gama kwana kenan ka gama kwana kenan Allah ka samu dace mm malam sai yace wan nau'u thani min al-qiyas nau'i na biyu na qiyasi shine qiyasu shubhi wa huwa an yataraddada al-far'u bayna aslaini fayalhaqa bi aktharihima shubhan shine kiyasi na shubha shine ya zamana abinda ake tattaunawa din yana kai komo tsakanin asalai guda biyu to amma sai ya fi karkata zuwa ga wanda ya fi shubha wallahu jalla wa'ala la yuqasu bi khalqihi la qiyasa illatin wala qiyasa shubha wala qiyasa shubhin Allah ba a kiyasin Allah da halittunsa ko kiyasi na illa manufar yin kaza ka yi ma Allah kiyasi da halitta ko kuma ka yi kiyasin Allah da shubha yastawi wala qiyasa shubhin yastawi afraduhu wa inna ma yusta'malu fi haqqihi subhanahu qiyas al-aula shi Allah a haƙƙinsa in za a yi ma Allah kiyasi to ana kiyasi ne mafi cancanta mafi dacewa wa huwa an yuqala shine a ce kullu kamalin thabata lil makhluq la yaltazimu naqsan fal khaliq fal khaliqu aula bihi sai a ce duk wata siffa ta kamala wadda aka tabbatar ma wata halitta wadda babu na ƙasa a ciki to Allah shi ya fi cancanta da wannan siffar misali shi Allah duk inda aka tashi ba da fassara akan siffofinsa to ana ba ma Allah fassara ana ba ma siffar Allah fassara mafi kamala ne idan ɗan adam yana da siffa kaza ana ganin cewa wannan ita ce siffa ta kamalar ɗan adam to in an tashi fassara ma Allah wannan siffar ana ba ma Allah fassarar da tafi wannan kamala misali yanzu kamala ta a matsayina na ɗan adam shine a ce ina gani haka ne ko idan ba na gani to na samu wata na ƙasa to in ni ina jin cewa ni dan adam kamala ta ita ce a ce ina gani cikana shine a ce ina gani to Allah da ya fi ni kamala shi ya fi cancanta da a siffanta masa siffar gani wacce ta fi nawa kamala illa iyaka akwai siffofin da kamala ce ga Allah na ƙasa ce ga halittu akwai siffofin da kamala ce ga 'yan adam na ƙasa ce ga Allah kamar misali haihuwa dan adam kamala ce a gare shi ya nuna wannan ya ce ɗana ne dan adam kamala ce a gare shi a ce yana da mata amma Allah shi kuma na ƙasa ce a gare shi a jingina masa ɗa ko mata badi'u samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba Allah ya ce ta yaya za a ce Allah na da ɗa bayan ba shi da mata kaga kenan abu biyu Allah ya kore anan ba shi da mata kuma ba shi da me bashi da da wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada Allah ya ce matsayin ubangijin mu ya daukaka bayi da mata bashi da da amma kaga yanzu dan adam ba zai fito yana wannan bugun kirjin ba yace ni wani ne saboda na kai na isa ba ni da mata kuma ba ni da da kamalansa ba ta gama cika ba to kaga wannan siffan da mata kamala ce ga ɗan adam amma na ƙasace an jingina ta ga Allah misali kuma siffa ta girman kai da jiji da kai da jin isa kamala ce ga Allah na ƙasace ga ɗan adam idan aka samu ɗan adam aka ce wane mutakabbiri ne to na ƙasace gare shi zagi ne suka ce a ce wane yana da jiji da kai amma shi Allah mutakabbir a ce a jingina ma Allah wannan siffin to kamala ce ga Allah kamala ce ga Allah saboda haka idan ya zama na akwai siffan da Allah ya tabbatar ma ɗan adam a matsayin siffansa ta kamala sai kuma ya tabbatar ma kansa wannan siffar to shi Allah ana siffanta masa wannan siffar ne a bisa wajihin da ya fi kamala sama da na ɗan adam saboda haka yanzu idan ni a wajena gani kamala ce a wajen Allah gani kamala ce to nawa ganin duk da nawa ganin shine kamala na amma kuma yana cike da naƙasa yana cike da naƙasa saboda yanzu yadda duk muke cikin masallacin nan bango ya kewaye mu abin da ke bayan bangon nan duk ba mu sani ba duk ba mu sani ba yanzu muna zaune nan zaka ji wasu suna tuka wancan famfon haka tambaye ka ka ce wa ke tuka famfon can baka sani ba kana zauna nan aka ce maka wake tuka famfan can kuma ka faduwa ne aka ji aka ga shi ne to fa akwai matsala da zuwa bincike kai aka yi ka gano shi baka sani ba yanzu daga fitowanka sallar magariba zuwa yanzu zuwa har ai sallar isha ka koma gida duk abin da ya faru a gida baka sani ba ko menene sai in an baka labarin shi kuma duk yadda za a baka labarin abu laysal khabaru kal muayana ba za ka taɓa fahimta kamar wadda shi aka yi abin a gabansa ba ba za ka fahimta ka ba ashe kai naka ganin yana da me yana da nakasa yanzu barin baku misali daga nan bauchi me yasa baka hangen sokoto daga nan bauchi me yasa eh ba nisa ta yi ba ganinka ne yake da matsala eh ba wai kai nisa bane kai ganinka ne yake da na ƙasa shi yasa ba za ka hange ta daga nan ba amma ba nisa tai ba ba nisa tai ba saboda na ƙasar ganinka yanzu inda za ka tsaya a bakin titin nan wannan bakin titin in za ka hangi mota daga kan can junction ɗin za ka fara hango ta ne a matsayin ƙarama tana matsowa kusa da kai girmanta na ƙaruwa in kuma ta tashi daga kusa da kai to zaka hange ta ne a matsayin babba tana matsawa girman ta yana raguwa tana matsawa girman ta yana raguwa har ta kai lokacin da inda za a shafe wajen ya zama na flat ne wajen motar kana nan tana daga wuntun da ba za ka hange ta ba kuma ba abin da ya tare ta amma ba za ka hange ta ba saboda ganin ka yana da nakasa yana da tawaya yanzu gashi duk da dare ne amma tarwal kowa a cikin yana ganin kowa da za mu kashe globe ɗin nan ba wanda zai ga wani a cikinmu saboda kai ganin ka yana da nakasa kai har a wayi gari ma tafiya in ta yi tafiya a matsayinka na ɗan adam kana tasowa matsayin jariri matashi saurayi kana tafiya kana tafiya har a wayi gari in an baka littafi baka isa karanta ba sai ka sa tabarau to yanzu ganin ka ya samu matsala ya samu matsala a yanzu matashi ne zai ɗauka littafi ya karanta da dattijo da za a kawo shi mishi littafin gashi a gabansa ai duk littafin ɗaya ne kuma babu bambanci tsakanin tazaran da ke tsakaninsu yanzu me ya samu me ya faru shine tawaya na ƙasa a gani so ashe shi ɗan adam ganinsa na da na ƙasa na da tawaya shi ɗan adam ƙaruwan haske da kusancinsa da abu yana da tasiri wajen ƙaruwan ganinsa kamar yadda duhu da nisansa da abu yana da tasiri wajen raguwan ganinsa sannan inda za a yi magana yanzu yadda na buɗe sauti na duka kuna jina loudspeaker na ɗauka a waje ana jina inda za mu kashe loudspeaker na 'yan waje ba za su ji ba me ya jawo saboda jinsu na da na ƙasa inda zan yi ƙasa-ƙasa da muryata mu yi magana kuskus da wani a sawun gaban nan na wanda yake sawu na biyu ba zai ji ba me yasa Aisha radiyallahu ta'ala na take cewa khawla ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama khawlatu bintu hakim tana ma annabi korafi dangane da mijinta tace ga mu a zaune a daki ɗaya tare amma wata maganar ina ji wata kuma bana ji amma sai ga Allah ya saukar da aya daga sama yace qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah sai yace wannan matar ta zo tana kawo maka koken mijinta duk abin da ta faɗa Allah ya ji ita ko ta tace ga ni ga su amma da yawan abin da suka faɗi ban ji ba Allah kuma daga saman bakwai Allah ya ce ya ji abin da ta faɗi wallahu yasma'u tahawurakuma Allah ya ce duka tattaunawan da kuke yi ta tambaya ka ba ta amsa ta tambaya ka ba da amsa Allah ya ce duka Allah yana ji saboda inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne ji wanda yake cikakken ji mai gani ne gani wanda yake cikakken gani saboda haka shi dan adam yanzu jinsa idan an daga sauti yana da tasiri wajen karuwan jinsa kamar yadda an yi ƙasa da murya kuma yana da tasiri wajen raguwan jinsa amma shi Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar da wanda yayi sama da buryansa da wanda yayi kasa da wanda ya buya cikin dare abin da zai da wanda ya fito da da rane Allah ya ce dade ne shi yasa kafiran makka suna yawan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in sun zagi annabi kuma malaika jibril sai kawo masa wahayi ya ce ga abin da kafirai suka faɗi akan ka to sai suka kira junan suka ce idan za ku zagi muhammadu ku yi ƙasa-ƙasa da muryanku saboda kar ubangijin sai ji balle faɗa musa suna faɗin haka suna faɗin haka da zafi-zafi sai ga mala'ika jibril da aya wa asillu qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati sudur Allah ya ce in za ku faɗi magana in kun ga dama ku bayyana ta in kun ga dama ku ɓoye ta Allah ya ce ba ma maganar da kuka yi ta ƙasa-ƙasa ba ta zuciya ma wadda ba ta fito ba Allah ya santa eh wacce take cikin zuciyar ba riga an faɗe ta ba Allah ya ce ita ma Allah ya santa to ballantana wanda aka yi ta ƙasa-ƙasa to abin da yake son nuna mana anan shine shi Allah an tashi masa kiyasi ba a kamanta shi da halittunsa daka duka abin da za a jingina ma Allah ana jingina ma Allah kamalai shi yasa Allah ya ce walillahi mathalul a'la duk misali in za a buga misali inda ya shafi Allah to misali madaukaki ake bayarwa wa huwa azizul hakim Allah shine mabuwayi Allah shine mai hikima wa qala ta'ala sanna Allah yana cewa fala tadribu lillahi al-amthal Allah ya ce kar ku dinga buga ma Allah misalai kar Allah ya ce kaza to ku ce to misali ku ba kaza fa saboda idan ka ce Allah ya ce kaza ka ce to misali kaza to yanzu kana kokarin ka yi idirakin ilimin Allah da kwakwalwanka ka'ida kuma ita shi Allah la tudrikuhu al-afham wa la tablughuhu al-awham ba wata kwakwalwan da ta isa ta riski Allah riska na kwakwab babu babu duk abin da muka sani yanzu akan sifofin Allah Allah ya gutsara mana abin da ya ga dama mu sani amma kai idirakin yadda Allah yake kwakwab babu wanda ya isa ba wanda ya isa shi sa ai ko ganin Allah da za a yi a lahira Allah ya ce la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar ba wani gani wanda zai riski Allah al idrak wajen gani shine kai ma abu ganin ciki da bai ka san cikin sa da wajen sa Allah ya ce to ba wanda zai ma Allah wannan gani amma wa huwa yudrikul absar shi kuma yana riskan sauran gannai gaba ɗaya ya san kowa ciki da waje komai ya sani qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah abin da ke cikin zukatanku in kun bayyana in kun boye duka Allah ya sani wa ya'lamu ma fi samawati ma fi al Allah ya san abin da ke cikin samai ya kuma san abin da ke cikin kasai baki ɗaya saboda haka duk abin da za ku yi Allah ya ce to kar ku buga wa Allah misali kar Allah ya ce kaza ku ce to a misali kuma kaza fa saboda inna Allah ya alamu wa antum la ta'lamun Allah shine masani ku kuma ba ku san komai ba saboda Allah subhanahu wataala ya san abin da ku a matsayin ku na bayi na kasassu ku ba ku sani ba saboda haka malin yace wal mas'alatu allati ba'daha wa hiya mas'alan take hada da wannan shine wa ankarul qiyas sahih ka'ida ita ce duk lokacin da ka kawo barna to kuma sai ka ture wata shirya to da suka kawo kiyasi bataccen kiyasi to kuma sai suka yi inkarin kiyasi ingantacce wannan ita ce ka'ida duk inda barna ta zo to ba ta yadda su zauna waje ɗaya da gyara ma'ana shine in ga gaskiya nan an nuna maka a fili sai ka kawo shubuha to ita shubuha in ta zo da gaskiya da shubuha ba za su zauna gu ɗaya ba saboda haka ita shubuha tana zuwa za ta fatattaki gaskiya ne saboda haka sai a wayi gari kai duk abin da za ka fahimta a addini shubuha ne to mutum ya samu karkata a zuciyarsa kenan fa amman ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa huwa an yakuna ar-rusulu ila al-bashari basharan mithlahu malam yace kuma kiyasi ingantacce ai shine in Allah ya tashi aiko manzo zuwa ga mutane to a turo musu mutum irin su wa an yakuna ar-rusulu ila al-mala'ikati min al-mala'ika in akwai ɗan saƙo in za a tura wa mala'iku manzo to a tura musu mala'ika irinsu haza huwa alƙiyasu sahi wannan shine abin da ya fi dacewa da hankali ingantacce alladhi taqtadihi alhikmatu wal fitras wal salima wanda hikima da lafiyayyen hankali za ta iya ɗauka shine a ce in za a tura mala'ika to a tura shi zuwa ga 'yan uwansa mala'iku in za a tura mutum a tura shi zuwa ga 'yan uwansa mutane annal mursala yakunu annal mursala yakunu min jinsil mursali ilaihi in za a tura manzo to a turo shi daga jinsin waɗanda aka tura su aka tura shi zuwa gare su la min jinsin akhar ba daga wani jinsi na daban ba saboda haka wannan shine kiyasi ingantacce in za a tura manzo zuwa ga mutane to a turo musu mutum irinsu amma aka turo wani wadda ba mutum ba to ai sakon ba zai isa yadda Allah yake bukata ba sakon ba zai isa ba ko da zai yi tsaye bayani filla filla kai a matsayin ka na mai saurare ba za ka yi tsawa ka saurare shi da kyau ba ba za ka yi tsayawa ka ji shi da kyau ba matsawa kusa da shi ma ba za ka iya ba ba za ka iya ba in an turo maka mala'ika ko aljani zama ko je ɗaya da shi ba zai yiwu ba ballantana mu ɗan adam Allah ya ɗaura mu a bisa tsoron duk abin da ba ma gani shi sa duk wanda bai ji tsoron Allah ba to ya fita daga fitira ta ɗan adam saboda asalin fitiran ɗan adam yana tsoron duk abin da baya gani saboda yana tunanin ta ina wannan abin zai zo mishi ta ina wannan abin zai zo mishi yau yanzu inda za ka fita a ce maka karka bi hanyar can saboda akwai bola ana ganin aljanu ta wannan hanyar kai baka taba zuwa ka gani ba ba za ka bi ba kuma za ka gaya ma duk wanda ka gan shi zai bi za ka gaya mai kar ka bi akwai aljanu a hanya saboda me yasa ka tsorata saboda ka san su aljanun baka ganin su laka sun baka tsoro to kenan Allahn da baka ganin shi kuma shi yafi cancantan ka ji tsoron sa sama da me sama da aljanu saboda in da a tashi ran tashin kiyama da kai da aljani duk za ku tashi ne a matsayin bayin Allah in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda da aka yace wallazi hamalahum ala hataini mas'alataini huwa al-jahlu bil jami'i wal farik abin da ya kai su zuwa ga fadawa cikin wayannan mas'aloli guda biyu yin amfani da kiyasi batacce da kuma kore kiyasi ingantacce shine rashin fahimtar al-jami'u wal farik wanda shi mun yi bayanin sa tun wancan darasin al-jami' alladhi yubna alayhi al-qiyas shine al-jami' wanda ake gina kiyasi akai wal farik alladhi la yasihu ma'ahu alqiyas da kuma abin da ya raba wanda kuma ba zai yi ayi kiyasi akai ba saboda haka kaga in ka fahimci cewa ashe tsarin Allah shine yakan iya halittar ku a jinsi ɗaya amma ya bambanta ku a wani bangare to ba za ka daga hankalinka ba zai tashi ba don Allah ya fifita wani wanda yake akan ka to wanda kuma yafi kamata ka jinjina ma Allah ka yadda da rabon Allah da kasan Allah akai shine in ya turo wani manzo daga cikin ku ku mutane wannan zaɓi ne na Allah Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min an-nas wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah ke halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓi wanda ya ga dama cin abin da ya halitta din ma kana lahumul khiyar Allah ce ku bayi ba ku da zaɓi zaɓi na Allah ne subhanahu wata'ala ma yushrikun Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya akan wannan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan matsala ta goma sha uku shine al-ghulu fil ulama'i was salihin Allah ya mana albarka ya kara mana rayuwar mu albarka Allah madaukakin sarki biya mana bukatun mu na alheri Allah ta'ala ya sa albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu sannan kamar ko yaushe manzo Allah yana cewa la yashkurullaha man la yashkurun nas wanda baya gode wa mutane ba zai gode ma Allah ba ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma godiya ga yan uwa masu albarka wanda suka sanya ni cikin addu'o'i musamman bisa ga jarabawa da Allah ya jarabe da ita na rashin lafiya na tsawon kwanaki akwai wanda daga nan sun je sun duba ni wasu uzurruka ya hana su sun buga mun waya mun gaisa da su sosai sosai wasu ma kuma sun tallafa da dukiyoyinsu to muna roƙon Allah ta'ala duka ya saka mu kowa da alheri Allah kuma ya biya mu gaba ɗaya da gidan aljanna duk abin da muke yi Allah madaukakin sarki ya karba mana sauran marasa lafiyan mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya tashi kafaɗin su ƴan uwan mu mutattu Allah ka yi musu rahama mu kuma in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani tsohon shugaban kasa wanda ya da su satin da ya gabata muna roƙonka Allah ka masa rahama Allah ka sanya shi cikin yalwar rahamanka Allah ka gafarta masa ya Allah muna roƙonka in akwai haƙƙin wasu a kansa da bai sauke ba Allah ka sallame su ta wani bangaren ka bashi dama ya wuce aljanna kai tsaye duk wani abin da zai kai shi zuwa ga azaba Allah muna roƙonka ka tsare shi kamar yadda mu muke fatan mu wuce kai tsaye to ba mu yi ma fatan wani ba mu yi ma wani fatan wani obstacle ya hana shi wucewa duk abin da muke fata kawai shine Allah ya tsaye da mu ya ce me yasa kai bayan na ce kar kai me yasa baka bari ba bayan na ce ka bari to a duniya na rufa masu gida ka yanzu ma tafi abinka duka ma abin da muke fata kenan to mu kuma kaga ba za mu yi ma wani fatan tsiya ba eh manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi saboda haka muna roƙon Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi Allah madaukakin sarki ya ƙara zaunar mana da ƙasar mu lafiya ya ƙara mana albarka cikin ƙasar mu sauran shugabanninmu wanda suka rage muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura su akan hanya madaidaiciya abinda muka yi ta gani daga gare su na kuka da tashin hankali saboda mutuwan tsohon shugaban ƙasa muna roƙon ka ya Allah Allah ka sa wannan ya zama wa'azi a gare su don abin da suke na wahalar da talakawa Allah ka shirya su ka kintsa su Allah ka sa su gane su tuba su gyara mu ma kuma talakawa Allah ka gyara mu Allah ka ɗaura mu akan hanya madaidaiciya batattun cikin mu Allah ka shirya mu kai mana albarka اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله امين امين